الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fi'ihu a cikin mazhabar al'imamu Malik, Abu Abdullahi, Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr al-Asbahi, al-Madani, ra'asul mutkinin wa kabirul mutasabbitin, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama. a cikin karatunmu da littafin irshadu salik ila ashrafil masalik wanda ya fi shahara da askari na babban malami a shekul imamul hafiz shahabuddin abdulrahman ibn muhammad ibn askarin ilmalikiyul bagdadi rahimahullahu rahmatan wasi'atan a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kammala tattaunawa a cikin kitabu siyam ko kitabu sau wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon kitabul hajji na'am bismillahir rahmanir rahim kitabul hajji يلزم كل مسلم حر مكلف مستطيع على الفور مرة في العمر
نعم كتاب الحج wannan littafi zai yi mana bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da ibadar hajji wato idan aka ce alhajju shine alƙasdu wato nufatar abu ka nufaci abu ka yi nufi zuwa ga abu shine ake ce da shi alhajju hajjajitu ila fulanin ma'ana ƙasartu ila fulanin na yi nufin tafiya wajen wani To, amma idan aka ce alhajju a shari'a ta Musulunci ana nufin alƙasdu ila baitillahi haram wal mashair li'ada'i faridatin makhsusa bi awsafin makhsusatin wato shine bawan Allah musulmi yayi nufin zuwa ɗakin Ubangiji subhanahu wata'ala da kuma halartar gurare waɗanda suke na masha'arul haram saboda bayar da ibada wanda take keɓantacciya a cikin waɗansu siffofi waɗanda suke keɓantattu kuma a waɗansu lokuta wanda suke keɓantattu wannan ita ce ibadar hajji to malam ya ce yalzamu kulla musulmin hurrin mukallafin mustaɗi'in alal fauri marratan fil umur yalzamul hajju ibadar hajji tana kama kulla musulmin dukkan musulmi kowane musulmi idan aka ce wannan bawan Allah ne musulmi to ibadar hajji ta kama shi matukar cewa ba arne bane wannan a ciki duk abin da zai zano wato sharuɗa ne wanda suke zamantowa na wajibi tana kama dukkan musulmi hurrin ɗa wanda yake ba bawa ba kenan daga cikin musulmai wanda yake amsa sunan bawa aikin hajji baya waje ba a kan shi amma idan ya yi ibadar hajji allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi ladan ya yi ibadar hajji amma a duk lokacin da ya zaman toɗa to aikin hajji wanda yake na musulunci bai sauka da kan shi ba mukallafin sannan kuma bawan Allah musulmi ɗa wanda yake abun ɗorawa doka mukallaf wanda doka ta fara yin aiki a kan shi shine baligi wanda wannan yake nuni akan cewa ibadar hajji ba ta waje ba akan yara ƙanana amma idan ya zamanto yaro ƙarami kafin ya balaga ya tafi ya yi ibadar hajji wanda ya ɗora shi akan wannan hanya ta alkhairi shi ma zai samu lada haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wata mata hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sayuhu muslim zan allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin tafiya sai ya haɗu da waɗansu jama'a ga ce manil ƙawun mazala ce manil ƙawun suwa ne ne waɗannan mutanen sai suka ce almuslimun musulmai ne sai suka ce to kai kuma wane ne kai ce rasulullahi farafa'at imra'atun sabiyan faqalat ya rasulallahi ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun wato wata mata da ta yi tambaya ta ce to ku kuma su wane ne sai ce ai ni jakadan Allah ne wata mata da jin haka kawai sai ta dago wani yaro dan mai sitsi a cikin su ta ce ya rasulallahi shin wannan zai iya yiwuwa ya yi ibadar hajji zala ce kwarai kwa kuma ke ma da kika zamanto jagora a gare shi wajen aiki na alkhairi ke ma za ki samu lada mai girma to amma ta kama shi kamawa wanda take ta dole ta wajibi yaro ɗan ƙarami ibadar hajji ba ta kama shi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce rufi alƙalamu an salasatin anin na'imi hatta yasta ya wa anil majnuni hatta ya bara'a wa anil sabi hatta ya hatalim hadisun na na aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sunan na abi dawud mustaɗi'in sannan kuma idan ya zamanto wannan bawan allah musulmi ne ɗa ne ba bawa ba baligi ne ba yaro ba ne ƙarami sannan kuma ya zamanto mustaɗi'in ne yana da iko akan tafiya zuwa aikin hajji yana da iko Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi damar tafiya amma in ya zamanto waɗancan sharuɗan dukkaninsu sun cika amma kuma sai ya zamanto ghairu mustati'in ne ba ya da iko akan tafiya ɗin Allah bai hore mishi ba ana ta fama da shinkafa da dawal masara da wake da sauransu to yanzu aikin haji bai waje ba akan shi shine sai an samu sharuɗa guda biyar sannan ibadar hajji take waje ba akan mutum na farko al'islam al'aƙalu albulu alhurriya sai kuma al'istiɗa'a to idan ya zamanto an samu waɗannan shi kenan sai ya zamanto bawan Allah musulmi ibadar hajji ta waje ba a kan shi amma iza wujidat hadhihi shuruɗu al'arba'a al'ula wa fuƙida a sharɗul akhir fa inna ibadatar hajji la tajibu alal muslim wato a sharɗul akhir hada alladhi huwa al-istida'a idan ya zamanto an rasa shi ga bawan Allah musulmi to ibadar haji bata wajaba ba akan shi saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila ba kowa bane daga cikin bayin Allah Allah ta'ala ya fardanta mishi ziyartar ɗakin nashi saboda bayar da ibada ta hajji wanda Allah ta'ala ya hore mishi ne ikon saduwa zuwa gare shi yake zamantowa wajibi a kan shi to wannan ibadar hajjin ana bayar da ita ne marratan fil umri so ɗaya tal kuma ana yin ta ne alal fawr da gaugawa al fawr wannan magana ce wanda take sabani ne na malamai malamai sun yi sabani idan Allah ta'ala ya hore wa mutum misali cikin wannan shekara da muke ciki ta 1445 sai Allah ya hore wa mutum hanyoyi ya samu kudin da zai iya biya ya tafi ibadar hajji sannan kuma gashi nan lafiyan shi kalau ba shi da matsalar komai to shin wajibi ne wannan shekara din din yanda take ciki ya buga ya tafi ibadar hajji ko kuma a'a yana da damar ya ce to tunda dai bana bana ne muka fara kama ƙasa kudin na duka bai wuce miliyan takwas ba in na ce in zuba miliyan hudu in tafi in dawo na dan samu dan wannan amma dai zuwa baɗi insha Allah za mu tafi to yana da damar yayi wannan ko baya da damar yayi to waɗansu daga cikin malamai irin su al-Imam Malik irin su al-Imam Abu Hanifa irin su al-Imam Abu Yusuf al-Balakhi irin su al-Imam Ahmad da waɗansu daga cikin malamai na musulunci suna ganin cewa tajibu alal fauri ala man istata ilaiha ibadar hajji tana zamantowa wajibi da gaugawa ga wanda Allah ta'ala ya hore mishi duk wanda Allah ta'ala ya hore mishi to wajibi ne gaggauta ya tafi to amma ko a malikiya maganganu ne guda biyu shi yasa mai mukhtasar Allah ta'ala ji kansa da rahama yake cewa wa fi fawriyatihi wa tarahihi li khawfil fawati khilafun yawwara mun gane da kyau na'am
والاستطاعة إمكان الوصول مع الأمن كيفما تيسر
والاستطاعة to samun iko da Allah subhanahu wa ta'ala ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila al-istita'a dinnan wanda take cikin aya ta alqur'ani shine imkanul usul ya zamanto bawan Allah musulmi mai hankali baligi ɗa ba bawa ba ya zamanto yana da damar saduwa zuwa ga ɗakin Allah zai iya yiwa ya sadu zuwa ga ɗakin Allah ta kowace irin hanya imma ya tafi a ƙaho ne imma ya tafi a saman keke ne imma a saman jaki ne imma a saman doki ne imma a saman marake ne imma a saman do imma a saman mota ne imma ya tafi akan jirgi da ko jirgin ruwa in dai zai iya yiwa ya sadu zuwa ga ɗakin Allah na farko kenan ma'al amni sannan kuma tare da aminci tare da aminci ya zamanto hanyar lafiyayyar hanya ce in ya zamanto hanya ce wanda take cike da ababen tsoro idan ya zamanto akwai 'yan ta'adda 'yan fashi da makami a hanya to wannan har yanzu hanya matsala gare ta to wannan alistiba'a ba ta tabbata ba ga shi wannan mutumin kaifa ma ta yassara duk yanda ya sawwaka a gare shi duk yanda ya sawwaka a gare shi inda zai tafi zai sadu zuwa ga ɗakin Allah sannan kuma zai bar wa ‘ya'yansa da iyalansa gudurin da za su ci su sha abinci zai bar musu sannan kuma ya tafi shi ma zai samu gudurin da zai tafi ya da wannan duka ba matsala wannan shine alistiba'a din na'am والمرأة مع محرم أو رفقة معمونة والميت والميت السرورة إن أوصى به يلزمه في ثلثه وشيكنا مالا يتي والمرأة مع محرم معناه والمرأة كالرجل أنا وحكم المرأة حكم الرجل wato hukuncin mace wajen abin da ya shafi wajabcin ibadar hajji a kanta tamkar hukuncin ɗa namiji ne in dai an samu waɗancan sharuɗan guda biyar da aka ambata na baya kaunuha musulma summa aƙila summa baliga summa hurra summa mustaɗi'a to waɗannan sharuɗan guda biyar idan suka cika akan mace to ita ma ibadar hajji ta waje ba a kanta sai dai akwai ziyadar wani sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗan da musu wato bawan Allah musulmi namiji babu wannan sharaɗin a kansa shine ma maharamin ita za ta tafi ne wannan ibadar ta hajji tare da zu maharramanta idan ya zamanto akwai namiji a gidansu yayanta ko kananta ko mahaifinta sai ta tafi wannan ibadar tare da shi idan ya zamanto mijinta zai tafi sai su tafi tare da ita wato wannan yana ɗaya daga cikin sharuɗa na mace wanda idan za ta tafi ibadar hajji sai ya zamanto tare da zu muharraminta saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan mace ta yi bulaguro face dai sai da zu muharrami la ya khalu wannan rajulun bi mur'atin wala tusafir mur'atun biduni mahrami wato kada mace ta yi bulaguro ba tare da zu muharraminta ba wanda bulaguro na ibadar hajji ɗaya ne daga cikin bulagurarruka wanda addini na musulunci ya yadda da su to da haka ba za ta yi wannan bulaguran ba wato sai da zuma harran aw rufqatin ma'amunatin ko kuma tare da jama'a wanda take abar amincewa jama'a wanda take musulmai jama'a wanda kowace daga cikin abokanan tafiyar koda babu wanda yake zuma harraminta a cikinsu to amma dai jama'a ce wanda mijinta da iyayenta sun yarda da wannan jama'a jama'a ce wanda take musulma za su kiyaye mutuncinta za su kare mata mutuncinta duk inda ya kamata a ce an tsaya wa mace za su tsaya mata yanzu a wannan lokacin sai ta tafi ita wannan baiwar Allah mace wal maitu saruratu in awsa bihi yalzamuhu fi thuluthihi wal maitu sarura wato bawan Allah musulmi wanda ya mutu wanda bai sauke ibadar hajji da kansa ba wanda kuma Allah ta'ala ya hore mai dukiyar da zai tafiya aikin hajji shine as-sarura wato wanda mallam ya hujja ana cewa as-sarura mallam ya tazawwaj wanda bai taba yin aure ba ana ce da shi saruri haka nan wanda bai yi aikin hajji ba ana ce mai saruri to anan yana magana akan wanda bai aikin hajji ba yace wal maitu sarura wato wanda ya mutu bai sauke farillal hajji wanda take kansa ba kuma Allah ta'ala ya hore mai da dukiyar da zai tafi aikin hajji in ausa bihi idan ya yi wasiya game da a yi mai ibadar hajji kafin ya rasu ya ce to ‘yan uwa ga shi dai kun gani abubuwa dama rai ba a hannunmu ba yake tun bara Allah ya hore min dukiyar da zan tafi in yi aikin hajji amma na ce sai bana kuma ga shi bana yadda Allah ta'ala ya kaddara ga shi ina kwance amma kuma ba a yi zubi ba to idan har Allah ya sa wannan ita ce rashin lafiyata ta ƙarshe kwanciyar nan da ne ba zan tashi ba to ina so a cikin dukiyata a fitar da wani abu a tafi a yi min aikin hajji mun gane da kyau to idan shi wannan wanda ya rasu ya yi wasiya da cewa a mai aikin hajji yalzamuhu fi sulusihi an gane ko yalzamuhu fi sulusihi yalzamuhu fi sulusihi to yana kama wanda ya yi wa wasiya din ya fitar da aje a yi wa wannan mamaci wannan hajjin fi sulusihi a cikin kashi ɗayan ukun dukiyar shi wannan mamaci din ma'ana yalzamlu musa fi sulusihi yana kama wanda aka yi wa wasiya din ya fitar da wannan abin da za a tafi a yi aikin hajji ga shi wannan mamaci din fi sulusihi amma a cikin kashi ɗayan ukun dukiyarsa saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sunan na ibn maja ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce inna allah ta saddaka alaikum inda wafatikum bi sulusi amwalikum ziyadatan lakum fi a amalikum ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi muku sadaka da kashi ɗayan ukun dukiyarku lokacin da za ku rasu saboda ku ƙara haɓaka ayyukanku na alkhairi wannan ibadar ta hajji da bai yi ba idan ya faɗi ya rasu wannan dukiya ta zama ta magada to ma amma Allah subhanahu wa ta'ala saboda tausayi da jin kansa ga bayinsa sai ya ce to har yanzu dukiyar nan ba ta magada ba ce gabaki ɗaya kai mai dukiya kana da damar cikin dukiyar nan taka kashi ɗaya cikin uku ka yi aiki na alkhairi da ita to in ya zama to abin da ya mallaka ya kai miliyan sha biyar ya ce to idan ya rasu a yi mai ibadar hajji ko to sai a yi lissafi a gani ibadar hajji miliyan biyar za ta yi ko ba za ta yi ba in miliyan biyar za ta yi shi kenan sai a fitar a cikin wannan kuɗi nashi sai a tafi a yi ibadar hajji to amma in ya zama to yanzu miliyan takwas ce ya mallaka da ya rasu kafin ya rasu ya ce in ya rasu a tafi a yi mai aikin hajji iya abin da yake da cikin miliyan takwas din nan shine miliyan biyu da wani abu ko miliyan tara ko miliyan uku ba zai kai ba saboda sai ta kai miliyan tara sannan yake zamanto yana da kai miliyan uku a ciki to wannan in ya zamanto ibadar hajji a wannan shekara ba zai yi a yi ta ba da miliyan biyu da wani abu sai ta kai miliyan uku da wani abu to yanzu ba shi da damar wannan sai magadan sun ce sun ba da damar a ce wannan dukiyar da ya faɗa a tafi a mai aikin hajji sannan kuma za a cire amma dukiya ta zabanto ta magada saboda ma'aiki ya ce ayyukun malu warisihi a habu ilaihi min mali balu ya rasulallah ma minna ahadun illa maluhu a habu ilaihi قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر حديث عبد الله بن مسعود وندينا cikin sayyid Bukhari da Allah ce wane nan ku ne wannan dukiyar wanda zai ci gadon shi ta fi soyuwa zuwa gare shi saboda dukiyar da tashi ce ta kashin kansa sabai suka ce ya rasulullahi ai ba wani ɗaya daga cikin mu face dai dukiyar shi ta fi soyuwa zuwa gare shi saboda dukiyar wani Allah ce to abin da nake so ku gane dukiyar shi dai shine abin da ya ci ya yi sadaka dukiyar magada ku ita ce wanda ya tara a kwant ya tara a gidan shi ya sayi hila ya ajiye wannan dukiya ce ta magada to wace mutum ya fi so wanda zai doka ya bayar sadaka ita ya fi so ko ku a'a kararruka da hilaye da gidaje da abin da ya ajiye a kwanci ya fi so na'am fa yasta'jilu man yahujju anhu thumma al-ijaratu darabani
fa yasta'jiru man yahujju anhu to shi wannan al-Musa wanda shi wannan mamaci ya wasiya zuwa gare shi ya ce idan ya rasu a fitar da wani kaso a cikin dukiyar shi a tafi a mai aikin hajji ko to fayasta ajiru yana suhurtar manya hujju anhu wanda zai tafi ya yi wa wannan mamaci ibadar hajji shikenan sai ya ce to baba dai da zai rasu in cikin 'ya'yansa ne ce to baba dai da zai rasu ya ce a mai aikin hajji amma bai ce a baiwa liman wane ba ko malam wane ko alhaji wane ya tafi ya mai aikin hajji ba yan sai mu diba mu gani a unguwa ko a garin nan wa ya fi dacewa da ya je ya yi wa mahaifinmu ibadar hajji ce to ai akwai malam wani aishi abokin shi ne dama na shi ya kamata a dora yauni ya tafi ya mai aikin hajji sai a je a nemi wanda dai lebura ne na kirki zai yi aiki mai kyau in ya tafi an gane ba mai karfi ba aka ce lebura a nan ba ana nufin wanda zai tura hauya ba wanda ya san ibadar hajji zai iya karatu zai iya gwagwarmaya a cikin gurin da ake ibadar hajjin kuma zai roƙa baban nasu gafara ya roƙa mai gidan aljanna summal ijaratu darbani mala yace sannan kuma ijara wato leburanci na ibadar hajji nau'i biyu ne na'am بلاغ وهي دفع مال بحسب كفايته ذهابا Mm, وإيابا فما فضل لزمه رده فإن تلف قبل إكرامه فله الترك to shikenan yace ta farko nau'i na farko shine balagun akwai ijara balagiya ijara balagi shine za a baiwa shi dan kwaragon kuɗi a ce kawai ya tafi ya kashi a bashi abin da zai kai shi ya dawo da shi irin misali yanzu daga nan mutum zai tafi ne ka ɗauki jika hamsin ka bashi ka ce to je ka har ku yi kwan- kwa- kwa- kwangire ɗin ku tattauna ku ƙare ku dawo to wannan shine ake ce da ita ijara balagiya wanda ba wani yanke bane aka yi kawai kuɗi aka ɗauka aka bashi wahiya daf'u malin bi hasabi kifayatihi shine a damka dukiya a bayar da dukiya zuwa ga shi wannan wanda zai tafi ya ibadar ta hajji gwalgwadon abin da zai ishe shi zahaban wa iyaban zuwa da dawowa tafiya ibadar hajjin ya tafi ya gama yi mishi aikin hajjin da kuma ruju al-iyab shine ar-ruju da kuma dawowa fama fadala to da aka bashi dukiya ya tafi dukkan abin da ya saura lazima horar duhu to dawowa da shi ya kama shi dole ne ya dawo da shi Da aka ramka mai miliyan biyar aka ce muna so ka je ka yi wa baba ibadar hajji to yanzu ya tafi ya je shi a gama komi ya yi fasfor ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza daga ƙarshe dai da ya je shi har ya gama ibadar hajji iya abin da aka shi miliyan uku da rabi to yanzu wajibi ne ya dawo da miliyan ɗaya da rabi ɗin nan mun gane da kyau na'am fa in talifa qabla ihramihi falahu tark to idan ya zamanto kuɗin da magada suka damƙa mishi ya tafi ya yi wa babansu hajji sai ya zamanto ya ƙare qabla ihramihi kafin ya ɗauki harama ta hajji an zo ana cikin shigi da huci da sauransu dama daga nan zuwa niyame da zawa wajen jika 200 ya kashe a nan ma ya je ya zo ya je ya kai sau shida yana zuwa daga ƙarshe sai ya zamanto dama miliyan biyu da rabi ce suka dabka mishi sai ya zamanto kuɗi ya ƙare tun kafin ma a ɗaga daga jirgi ga biza ta hoto ga kaza ga kaza ga kaza amma kuma da yanzu babu kuɗi ya ƙare miliyan biyu da rabi ta ƙare to falahu tarku yana damar ya komo gida Ya dawo a ce mishi to malam wani ya muje ganin ka a zamane kuma dai yan uwan tafiya sun tafiya ce ce kuɗi ya ƙare yana damar ya haka nan a ce to ina bizar ya ce gata nan amma kuma aka je otal da sauransu me zai ya za a yi tafi shi kenan sai su tattauna to nawa ce za a kara maka ce kawai kudi za ku karu ina kara mai ɗari biyar ya ce to alhamdulillah ya je ya haukar ya tafi mun gane da kyau tawo فإن مض- نعم فإن مضى لم يكن له رجوع لنفقته وبعده يلزمه إتمامه وله الرجوع بالنفقة to fa in mada idan ya zama to yanzu kudi ya kare tun kafin ya doki harma tun daga nan Nijar kudi ya kare mishi amma kawai saboda taurin rai kawai ya sa a kan shi kawai dole sai ya tafi Saudiyan nan yana ya je ya hau jirgi aka tafi yana zuwa ma dira da ya suna sauka daga jirgi dama a ciki akwai wani wanda ya ji labari yana wala da miliyan uku ce na zo ne ina tunanin yanzu dai za a aika miliyan biyu gida a ajiye saboda ba zan iya kashe kuɗin nan ba suna sauka kira sha da ɗaya kuɗin alamun ɗari biyar cikin kuɗin nan ya amshi ɗari biyar ya ci gaba to lam ya kulla ruju'un bi nafaqati to ba ya da damar da zai dawo ya ce a bashi kambacin abin da ya kashe a hanya ya ce to an muku ramcen 500 ba idan ku sani an muku ramcen 500 ba zai yi ba wannan mun gane in dai kafin ya ɗauki haraman ne dukiyar ta ƙare to zawa zai ya gaya musu Ya ce to yan uwa kuɗinku ya ƙare amma kuma gashi kun ga lokacin ɗaukan harama ma bai yi ba to yaya za ku ƙara a je a ci gaba da wannan koko a kawai abin da kuka yi ɗin nan kawai Allah mishi albarka innamal a'malu binniyati wa ba'dahu yalzamuhu itmamuhu to idan ya zamanto bayan ya ɗauki harama ne ta aikin hajjin kudin ya ƙare to yanzu yalzamuhu itmamuhu cika ibadar wannan hajjin ta kama shi wannan mutumin dole ne ya yi ta ya nemi ramce a wajen abokan shi in kuma akwai kuɗi ma nashi na kanshi ya ɗauka ya yi bukatun shi da sauransu a ciki walahun ruju'u bin nafaka sannan kuma yana da damar ya dawo wajen wanda ya ɗauke shi a matsayin lebura ya ba shi kambacin abin da ya ramta mai a lokacin da yake cikin ibadar hajji ya ce to kun ba da miliyan uku amma kuma yadda aka yi mun je madina kenan mun sabka mun je mu abiyaru ali nan miƙati na mutanen madina mun yi wanka mun sanya harami da sauransu kawai aka zo aka ce ai daga nan zawa saudiya sai an ba da kudin bis na ɗauki jika uku da rabi na bada a kudinmu na nan da muka je mucan ana sauke ma a otal ɗin da muke zuwa harami ita ma motar da za ta ɗauke mu sai da aka bada jaka biyar biyar ta kai mu can muna zuwa mun saukato akwai abin da ake faffesawa wanda suke wannan su ma sai an ba da kuɗi da sauransu duka daga baya dai gashi dai total kuɗin da muka kashe muku ramce an muku ramcen 250 yanzu shi kenan sai a yi lissafi shi wanda ya ɗauke shi a matsayin ɗan ƙwadago shi da damƙa mishi game da za mu tattauna a kai na'am
قال ابن نعم قال ابن القاسم على المستأجر وقال ابن حبيب في بقية الثلث فإن لم يكن فعلى المستأجر قال ابن القاسم عبد الرحمن بن قاسم Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce wannan idan ya dawo ba zai komo wajen dangin shi wanda ya rasu ba ba zai dawo wajen 'ya'yan shi bai ce to babanku an mai ibada lafiya kalau alhamdulillah muna fatan Allah ta'ala ya isar mai da lada zuwa gare shi Allah ya sa yana aljanna da sauransu ya ce to amma an muku ramci a alal musta'jiri wanda ya doke shi a matsayin lebura na ibadar hajjin nan da wannan siffa shi ne je biya shi in a cikin yayan babban dan ne ya zama to yayi wannan karambani din ya bada miliyan uku kuma sai aka zo aka raba sauran kuɗi daga karshe idan ya dawo ya ce to an ramta baban ku 250 to shi babban shi zai biya ba zai ce ba to ka yi haƙuri da dare ka dawo zan kira yan uwan sauran mu tattauna kowa ya kawo ɗan abin da yake kan shi sai a biya ka ba zai wannan ba abdulrahman ɗan kasim ya ce tun da dai shi ya zamanto ya ya ɗauki wannan siffa ta farko balagi to shi zai biya wa ƙala buna habib a abdullahi buna habib allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi kuma ya ce fi baƙi ya tsulufi ba wai za a dawo ba ne wajen shi wanda ya ɗauke shi leburanci sannan kuma ba za a dawo ba wajen ɗiyan shi mamaci a ce su bayar da kaza a idan ya zamanto abin da ya bari na dukiya idan aka kasa gida uku to yanzu bashin da aka biyo shi bayan an fitar da kuɗin aikin hajjin da aka damka mai miliyan uku akwai wani saura hallo a ciki to a wannan kingin sulusi ɗin a nan za a biya bashin in ya zamanto miliyan sha biyu ce ya bari dama to miliyan hudu ita ce sulufi to an ba da miliyan uku to yanzu da ya ce an biyo shi jaka ɗari biyu da hamsin to yanzu a cikin wannan miliyan ɗayan da ta yi saura ta sulufi ɗin a ciki za a fitar da ɗari biyu da hamsin ɗin haka abdullahi bin habib ya ce to fa in lam yakun fa alal musta'jir abdullahi bin habib ya ce idan ya zama to sulufin iya wannan miliyan uku ita ce sulufi ɗin dama miliyan tara ce ya bari to yanzu wanda ya ɗauke shi leburancin nan a kan shi za ta gare don me yasa ya ɗauki wannan ijara ɗin na'am wannan ita ce ijara ta farko kenan sai kuma ta biyu والثاني مضمونة وفيها يتعين قدر الأجرة وصفة الحج وموضع وموضع وموضع الافتداء
والثاني مضمونة to kuma ijara ta biyu dama ce tsummal ijaratu darbani ko to ijara ta biyu ita ce madmuna ijara wanda take lamuntacciya wanda ita wannan kwangila ce za a yi mun gane da kyau ita kwangila ce wannan ibadar ta haji wanda take ta biyu wa fiha ya ta'ayyanu qadrul ujra to a cikin wannan ijara kin ce ma gurgurdan ladan da za a baiwa mutum yake zamantowa dole ya sanu a wajenku kwangila ce za a yi shi kenan wani muna so za ka yi wa babanmu ibadar hajji nawa za a baka mun gane da kyau kamar ku zo da mutum ne gona ka ce ina so a nome min ita nawa zan baka in kuwa kare ba da jika ashirin in ka ba shi jika ashirin in yaje shi ya yi tumus-tumus da ya zo shi ma rana ta farko ya je ci nama na jika hudu ya zo ya kashe kudi ba zai dawo ba ya ce kai wani ban kare ba noman ka amma kuma kudi ya kare ba zai dawo ba ya ce ka kara mashi ko to wannan ita ce kwangila ce kawai za ku yi da shi yanke za a yi nawa za ka yi wa baban ma aikin hajji ya ce aikin hajji to yanzu miliyan hudu da ɗari uku za ku bada ci a haba wani an baka dai miliyan uku da ɗari biyar idan ka sa mata albarka in kuma ba za ka yi ba za mu nemi ci a to ku je ku nemi wani daga ƙarshe dai da suka latsa shi suka ga dai cewa lallai ba zai latsu ba zuzu za mu ba da ɗari hudu miliyan hudu ina aka daidaita miliyan hudu suka damƙa mashi miliyan hudu to yanzu da suka damƙa mai miliyan hudun nan ku ya tsakankaninsu da shi shine ya zo shi bayan an gama aikin hajji ya ce ya yi wa babansa aikin hajji ba shi da damar da zai dawo ya ce an mushi ramci ko wani abu wasifatul hajji sannan kuma a cikin wannan ijara ce ma siffar hajjin da za a yi wa babansu take zamantowa ta ayyana a ayyana su ce to mu hajjin da muke so a yi wa baban muna so a yi mai ifradi saboda ifradi a malikiya ita ce ibadar hajjin da tafi kowace mun gane da kyau ko su ce tamattu'i suke so a yi wa babansu ko su ce kirani suke so a yi wa babansu a wannan ijara ɗin kenan sannan kuma wa mawdu'u libtida'i hakanan kuma dole ne ya zamanto sun gaya mai inda zai ɗauki harama a miƙatin da zai tafi ya ɗauki harama za ka je ka in ma juhufa miƙatin mutanen nan miƙatin mutanen afirka kenan in ma zulhulaifa shine gurin da za a ɗauki harama ɗin nan ma shi ma sai ya zamanto an gaya mai na'am والمشهور اشتراط تعين السنة وقيل بل تتعين السنة الأولى بالعطلاق ثم ما فضله أو أعوز فله عليه والمشهور مشهور يلما غنى اشتراط تعين السنة wato sharɗanta ayyana shekarar da za a yi aikin hajji su ce to mu bana muke so ka yi wa babanmu aikin hajji a zama ɗansu malaman daga cikin malamai a kowanda Allah ta'ala ya musu baiwa wani lokacin sai a damka musu kuɗin masu wanda za a musu aiki hajji ma uku a shekara ɗaya wancan ya zo ya ce muna so a yi wa babanmu aiki hajji wancan ya zo ya ce to abin fa yana da yawa fa ta kuma a shekarar hajji ɗaya ce ake ce to kai ku kuka zo ku na biyu a list ku ne na biyu wani shi ne na ɗaya ku kuma waɗannan su ne na uku ya ce kenan in dai da ranmu da lafiyarmu ba bana ba ne za a yi wa babanku haji ba baɗi ba ne zan mishi haji sai baɗi waccar kun yarda zai ce in sun yarda ya ce to alhamdulillah a zamana lafiya yana sai ya amshi kuɗi ya kalmashe su ya ce bana za mu je mu yi wa alhaji wani marigayi ne haji shi ya zama to kawai ɗan kwadago na ibadar haji mun gane da kyau wakila aka ce bal bari dai ta ta'ayyanu sanatul ula bil idlaq wato shekarar da ake ciki shekara ta farko ita ce take zamantowa wajibi bil itlaq inda ya zamanto an saki abin ba tare da an kayyade shi da shekara ba inda ya zo da ya zamanto da suka zo suka yi magana babanmu muke so ka yi wa aikin hajji a gama ciniki da komai da komai ba su ba amma bana to idan aka gama wannan shekara ta farko wannan banar ita zai je mai aikin hajji ba zai ce ba sai ba da ai bana ya dace da lokacin zuwa aikin hajjin lokacin farkon damuna ne sai ya tsaya ya shibka gyada ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya shi ruwa zai mishi ya ce musu sai dai baɗi ba zai yi musu haka nan ba now summa ma fadala lahu falahu summa ma fadala sannan kuma abin da ya saura da aka damka mai miliyan hudu ya tafi ya aikin hajji ko to ma fadala abin da ya saura da ya ji sai ya kashe miliyan uku da ɗari biyu ya samu wata hanya yana tunanin da zai kashe man miliyan uku da ɗari biyar sai ya ga ya kashe miliyan uku da ɗari biyu don sauran jaka ɗari takwas ko falahu wannan riba tashi ci tashi ci au a awaza ko kuma ya zamanto tsumma ma a awaza sannan kuma dukkan abin da ya zamanto ya rage da aka bashi miliyan hudu a shi bai san ba a bara ne take miliyan uku da ɗari biyar da ya je shi yanzu ya ce to aikin hajji ne muke so a wannan shekara aka ce mishi miliyan uku da ɗari biyu shi ya ce eh aka ce miliyan uku da ɗari biyu ya ce to sai an jima ku ya tafi wajen wani agents ɗin shi ma da ya je aka ce mishi miliyan hudu da ɗari biyu da ya je wani guri aka ce da ɗari uku ce to a koma baya mun gane da kyau to sai ya zamanto yanzu shi tunanin shi wata ɗari biyar zai ci yanzu sai ya zamanto shi an ma shigo shi ɗari biyu to wa alaihi cikon ba zai dawo ba wajen wanda suka yi magana da shi wannan tsautsayi ne ya faɗa kan shi kawai yanzu kuma gaba sai ya zamanto ya yi hankali yanzu a sake ɗaukan shi a yi ijara da shi irin mazmuna sai ya ji labari sannan takamamme sannan kuma sai ya magana mun gane da kyau wannan shine ake ce da shi laffin wa nashrun murattab kenan summa ma fadala falahu aw a'waza wa alaihi in ya zamanto ya rage to ya wani biyan akan shi yake shi zai cika ba zai dawo ba wajen su kaga wannan ita ce ijarar da tafi kowace zama lafiya in ya zamanto ya samu riba to ribar tashi ce in asara aka samu shi zai biya ku ba ruwanku na'am ولا يستأجر له عبدا ولا صبيا بخلاف غيره إلا أن يمنع من ذلك ولا يستأجر له عبدا wato wanda ya zamanto almaitu sarura wanda ya mutu bai bayar da farilla ta aikin hajji ba sai ya yi wasiya da amai aikin hajji ko to wanda ya yi wa wasiya din da ya bada amai aikin hajji wala yasta ajiru lahu abdan ba zai ɗoka mai lebura wanda yake bawa bane ya je ibadar hajjin nan saboda ibadar hajja shi bawan kanshi idan ibadar hajji tashi ta kanshi a wannan lokacin lokacin da aka ce ya samu yanci sai ya sake wata ibadar hajji don haka ba za a ɗauke shi ba a matsayin shi ne shugaban tafiya wala sabiyan hakanan kuma ba zai ɗoka mai yaro karami ba ya zamanto shi zai yi wa babansu hajji babansu wanda ya mutu bai yi aikin hajji ko ɗaya ba bi khilafi ghairihi saɓanin wani saruri to wani saruri idan ya zama to mutum ne ya yi aikin hajji ya kai sau biyar alhaji ne dama kuma ya zama alhaji hallo ya ƙara zama alhaji yanzu kafin ya rasu ya ce to a cikin dukiyata a kashi ɗaya cikin uku a tafi a mun aikin hajji a gina masallaci a gina makaranta a yi foraj da kaza da kaza da kaza nan kawai bayan ya rasu da aka yi lissafi abin da ya bari na dukiya kusan miliyan hamsin ya bari miliyan hamsin wajen miliyan goma sha bakwai da wani abu ne a ciki za a je a yi waɗannan ayyukan duka ga baki ɗaya to yanzu babu laifi yanzu ce ka san yanzu hadiyan nan da suke da kwai karambani yanzu in ka je ka nemi wani malami ya je wa baban wannan aiki haji sai ya ce sai miliyan biyar zai tafi amma bayi su wanda su dama su dama ruwa a jallaba neman abin suke ya je kada miliyan ukun ka za su je su yi cikin babu laifi su je su ɗauka babansu bawa ya tafiya yi wa babansu aikin hajji saboda dama aikin hajjin ba ta farilla ba ce na fila ce wanka ne ƙarin kyau illa an yumna amin zalika sai dai in an yi hani game da a baiwa yaro ko bawa ya tafiya yi wa wannan mutumin aikin hajji sai dai in kafin ya mutu ya ce to kamulin mutum za ku ɗauka ku bada ba wai bawa ba za a bada ko yaro karami to yanzu a wannan lokacin tunda ya tsawatar akan kada a baiwa bawa ko yaro karami to a wannan lokacin ba za a ba su ba na'am
فلو عين شخصا فأبى عاد المال ميراثا كما لو نعم كما لو عين قدرا فوجد من يرضى بدونه إلا إن قصد دفعه إليه.
شيكنا فلو عين شخصا da a ce shi wannan mamaci wanda ya wasiya a yi mai aikin haji ya ayyana wani mutum daga cikin abokanansa ya ce idan na rasu a baiwa wane kudi ya je ya mun aikin haji fa a ba sai wannan wane ya ce kai baya tafiya a aikin hajjin nan nan tun da ran shi na ce mishi dama ya tafiya aikin haji ba so ɗaya ba so biyu ba har an sha jin kanmu akan tafiyar aikin hajjin shi amma yanzu bayan ya rasu zai ce a bani kuɗi je mishi banna mishi mu gane da kyau kasa wani lokacin waɗansu alhazan suna da taurin kai kai da baka da kuɗi almajiri ka ba su shawara ba ɗaya ba bi ba a kan su tafi su yi aikin hajji sun ƙi zuwa su yi shi kenan rashin lahiya ta kama shi ce to yan uwa idan na rasu a baiwa wani kuɗi abokina malam wani da tafiya mun aikin hajji ya ambaci sunan shi yanzu da ya faɗi ya rasu shi kenan sai aka kirayo wannan abokin nashi malankin aka ce to malam baba ya ce in ya rasu a baku kuɗi ku tafi kuma aikin hajji ya ce to yan uwa kun san dai nima dai tunda nake ban taɓa bayan aikin hajji ce to ni bana bar gona ta da shaya in je in numa ta wani ce can ta hiyar mishi nan tun da ran shi na ce mishi ya noma gonar shi da kanshi yanzu ni za a ce in je in noma mishi gona in zama dan lebura ai ni ma na fi karfin in zama lebura sai dai in zama in noma gona ta addu'ar da nake Allah ya hore mu in je in sabke farali amma in je in mai kafin ni in yi ba zai yi ba mun gane da kyau to adal malumi ratsa wannan dukiya da ya ce a bayar a je a mai aikin hajji wanda ya ayyana din kuma sai ya ce ba zai tafi ba to dukiyar ta koma gado yanzu ba za a ce ba to a ɗauki wani a ɗauki wani tun da dai shi wannan ya yi taurin kai shi kenan tun da ya ce ba zai yi ba a zamana lafiya dukiyar ta koma gado kama lau ayyana ƙadarin fauji da manyar babidu ne kamar da a ce shi wannan mamaci ɗin kafin ya rasu ya ce idan na rasu a ɗauki miliyan biyar a tafi a mun aikin hajji mun gane da kyau ya ayyana gwargwado wanda yake sananne ya ce a ɗauki miliyan biyar a tafi a mai aikin hajji ko fauji da manyar babu dunihi sai aka samu limamin da zai tafiya mai aikin hajji da ƙasa da miliyan biyar ɗin shi da aka zo ijara madumuna ce aka nawa za mu ba ka je ka yi wa babanmu aikin hajji ya ce a bani miliyan hudu miliyan hudu ka ce kai liman ka sa tsada da yawa to ku ba da ɗari biyar ku ba da ɗari uku da ɗari biyar miliyan uku da ɗari biyar suka ce to an yarra to yanzu wannan miliyan ɗaya da ɗari biyar ta koma gado mun gane illa in ƙasa da dafa ahu ilai sai dai in ya yi nufin bayar da wannan kuɗin ne kawai zuwa ga wannan mutuma da ya zo an sani sarai kuɗin tike da biza da sauransu duka miliyan hudu ne kowa ya san da haka to da zai wasiya saboda kyautata wa shi wanda zai mai aikin hajji ya ce a baiwa wanda zai tafiya mun aikin hajji miliyan shida ya zan cewa miliyan biyu nan kawai a matsayin sadaka ce ya ba shi to wannan sai dai in ya yi nufin a ba shi wannan kuɗin ne ba wai a yi wato yanke da shi ba in aka yi yanke ɗin miliyan hudu to miliyan biyun nan ƙari ne ya ci gaba da yi wa babanku addu'a to wannan babu laifi na'am
ولو عين صفة فأحرم بغيرها لم يجزه فلو أحرم عن نفسهم فسخت الإجارة
Malam ya ce, walau ayyana sifatan, da a ce shi wannan mamaci ɗin zai ayyana sifar da yake so a yi mai ta aikin hajji, ya ce idan ya rasu a ɗauki dukiya a je a mai aikin hajji amma a mai ifradi. Kenan wanda aka ɗauka a matsayin leburan da zai tafiya mai aikin hajji, mai taurin kai ne fa a harama bi gaidi ha kawai so ya ɗauki harama da ibadar hajji ba wanda shi mai dukiyar yake ya ambata ba kawai da ya tafi kawai sai ya ɗauki ibadar hajji ya ɗauki kirani to lam yujzihi bai isar mishi ba to amma dai ɗansu daga cikin malamai suka ce ta isar mishi da ya ce a mai ifradi sai ya tafi mai kirani to yanzu kawai ta isar mishi amma kawai hadaya za a bayar falau a harama an nafsihi gashi nan ma cikin sharhi yace wa fil jalab manusta ujira ala an ya hujja mufradan fa hajja qarinan mufridan fa al ifrad mufradan fa hajja qarinan lam yujzihi anhu wa alayhi al i'ada qala ibn al qasim wa qala abd al malik yujzi'uhu anhu wa alayhi ad dam al qarin qala ibn abd al hakami am malikin mithluhu ya ce to falau a harama an nafsihi in fasakhatul ijara to da a ce shi wannan leburan da aka ɗauka je yi wa mutum ibadar hajji shi kenan da ya tafi kawai sai ya ɗauki harama da kanshi ya yi harama da kanshi zai yi wa kanshi hajji aka ji labari an ce ya ce labbai kallahun ba hajjata wa umrata ya ce ba an fula ne ta kanshi yake to in fasakhatul ijara wannan ƙwarago da aka ɗauke shi ya ta buɗe wannan lebar da aka doke shi ta bude ba wani zancen wani ta jaru kuma kawai kuɗi zai dawo da shi na'am ومن تطوع أو حج عن غيره قبل فرضه كلها وقع على ما نواه ومن تطوع دكا wanda ya tatawu'i na haji daga nan kawai zai tafi aikin haji bai taɓa zuwa aikin haji kawai sai ce to farko dai yanzu dai tunda Allah ya hore mana za mu tafi aikin haji bari mu je da niyyar yin na nafila da fari saboda sallah baina kulli azane ni salatu yace sallar asuba kafin a yi ta farilla ayi ana ta nafila ta azhur ma hakanan ta la'asar ma hakanan bayan magariba hakanan kafin isha'i ma hakanan ta to shi ma yanzu kafin ya yi hajji ta farilla so yake sai ya yi ta nafila da fari aw hajja an ghairihi ko kuma ya tafi yayi wa wani aikin hajji qabla fardihi kafin shi ya sauke farillar da take kan shi kuriha abin da ya aikata an karanta shi an ki wannan abu amma wa waka alama nawahu ya afku akan yanda ya niyya din idan ya tafi zai aikin hajji bai taba yin aikin hajji ba ya tafi da niyyar nafila to wannan aikin hajjin nafila ce bata sauke mai ta farilla ba shekara ta gaba ko in Allah ya hore mai sai ya ƙara tafiya hakanan in ya tafi yi wa babansu aikin hajji bai yi aikin hajji shi ba to ta afku akan mahaifinsa yayi a gaba sai ya tafi ya sauke wa kanshi farali na'am wannan ma yana gani sai mu gama da shi kaɗan ne duka wayannan kuma ne kaɗan faslun al-miqatu zamaniyyu shawwalu wa dhul aqdati wa na'am wa dhul القاعدة وعشر ذي الحجة وعشر ذي الحجة والمكاني ذو الحليفة والحلفة ويلملم ذو الحليفة والجحفة والجحفة ويلملم نعم وقرن المنازل وذوات عرق وذات وذات عرق نعم فهي لأحدها ومن مر بها
to shi kenan faslun rabewa baina ma mada wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi kuma zai yi mana bayani ne dangane da abin da ya shafi wato almiqat wato gurin da ake ɗaukan harama ta ibadar hajji da kuma lokacin da ake ɗaukan harama ta ibadar hajji yace almiqatu zamaniyun wa makaniyun wato almiqatu qismani wato miqati kashi biyu ne akwai zamaniyun akwai miƙati zamani wato zamanin da ake ɗaukan ibadar hajji ɗaukan harama ta ibadar hajji su ne shawwalun watan shawwal daga baki ɗayansa wa zulƙa'ada da watan zulƙida wa ashiru zulhijjati da kwanaki goma na farko na watan zulhijja waɗannan kwanaki saba'in ko saba'in ba ɗaya ko saba'in ba biyu su ne kwanaki wanda ake ɗaukan harma ta ibadar hajji a cikinsu wal makaniyu to kuma akwai miƙati makani gurin da ake ɗaukan harmar ta hajji shine zulhulaifa akwai miƙati na zulhulaifa wannan na mutanen madina ne zulhulaifa yanzu sunansa shine abiyaru ali abiyaru ali ana akwai ƙaton masallaci da kuma banɗakoki masu yawa wanda aka tanade su ga waɗanda za su tafi su yi ibadar hajji daga hanya ta madina kenan wal juhufa akwai kuma juhufa juhufa miƙaci ne na mutanen sham da masar da dukkan waɗanda suke yammacin ruwa irin mu 'yan nijar irin 'yan nijeriya 'yan mali 'yan burkina da sauransu nan ita ce miƙatunsu to juhufa yanzu ta zamanto cikin maliya ruwa ya cinye ta gabaki ɗaya, to akwai wata ƙauye wanda suke hannun riga da ita ana ce da ita rabing to rabinga yanzu ana ake ɗaukan harama wafi rabiga taraddudun kamar yadda mai muktasar ya faɗa waye lamlam sannan kuma guri na uku shine akwai miƙati ya lamlam wanda ya lamlam miƙati ne na mutanen yaman da ƙarnul manazil a karnul manazir shi kuma miƙaci ne na mutanen najadu gane da kyau dukan waɗanda za su zo su daga can yaman irin su wanda suke kafitar kinta sana'a da sauransu duka in suka zo su nan wato ya lamlam a nan za su ɗauki harama shi kuma karnul manazil wato miƙaci ne na mutanen najadu wadatu irkin a sannan kuma miƙaci na biyar na ƙarshe shine zatu irgin wanda shi kuma miƙaci ne na mutanen kufa da basra da faris da khurasan wato da 'yan wannan ɓangaren fahiyya li ahliha wa man marra biha malam ya ce fahiya to su waɗannan mawaƙit wuraren da ake ɗaukan harama ta ibadar hajji li ahliha na ma'abuta gurin ne zulhulaifa na mutanen madina ne juhufa na mutanen wato sham ne da egypt da maghrib yalamlam shi kuma na mutanen yaman ne karnul manazil na mutanen najd ne zatu irkin shi kuma na mutanen kufa ne da iraq ina na mutanen iraq ne wa mamman rabiha da kuma dukkan waɗanda suka zo hucewa ta waɗannan miƙatotin na'am فمن تجاوزه حلالا لزمه نعم لزمه دم إلا أن يرجع غير مهلم فمن تجاوزه حلالا to dukkan wanda ya ketare harami kaci halalan halin kasancewar shi ba tare da ya ɗauki harami ba yana warwararre lazimahu damun to jini ya kama shi dole ne sai ya bayar da jini illa an yarji'a sai dai in ya dawo ghaira muhrimin halin kasancewar shi ba yana ɗauke da harami ba sai ya dawo miƙati ya sanya harami daga nan miƙati to amma mutanen irin wannan yanki namu irin mutanen Nijar irin mutanen Nijeriya irin mutanen Mali idan suka tafi Madina in suka huce miƙatin Madina ba tare da sun ɗauki harama ba babu komai a kansu saboda miƙatinmu a gaba yake da na madina za a zo can wajen rabin gasi a ɗauki harami daga nan amma dukkan wanda ba 'yan wannan yankin ba waɗanda suka biyo ta madina to dole ne su ɗauki harama daga nan saboda sun huce miƙatinsu na'am ومن منزله بعد ميقات فهو ميقاته wa mamman siluhu ba da miƙacin dukkan wanda gidansa sai ka huce miƙaci ne kafin ka tafi makka za ka samu gidansa irin wanda suke irin abin da ya shafi abuwa irin su wadda da sauransu wanda tsakankanin makka da madina ce ba za su dawo ba miƙaci gidansu wannan fahuwa miƙatuhu shi ne miƙatinsa
ومكة ميقات أهلها والمؤتمر يخرج منها إلى أدنى الحل ومكة ميقات أهلها برن مكة itace miƙatin ma'abuta cikinta mutumin da yake garin maka idan zai ɗauki harma ta aikin hajji a cikin gidansa kawai a nan zai wanka ya saka kayan shi kawai fara labbaika Allahumma labbaika daga cikin gidan shi a ya canza salo wal mu'tamir shi kuma wanda zai ɗauki umara wanda yake ɗan garin makka ne ya kharuju minha yana fitowa daga makka ila adana hilli zuwa mafi kusa daga cikin wato guraren da suke wajen makka ne wajen harami ne shi kenan in a cikin makka ne imma ya zo shi ji'irana ko ya zo shi tan'im wato masallacin na na aisha radiyallahu anha na'am
وفي قران وفي قران المكي منها خلاف ولا يدخل آفاقي مكة إلا مهرما وفي قران المكي منها خلاف cikin to wanda yake zaune a garin Makka idan zai ɗauki harama ta aikin hajji amma kuma ibadar kirani ce zai yi ba wai ifradi bane zai yi ko tamattu'i to zai ɗauki harama daga gidansa ko kuma a'a sai ya fito adnal hilli khilafun malamai sun yi sabani akai wala yadkhulu afaqiyun makkata afaqiyun wanda yake dan kauye wanda zai shigo birnin makka wala yadkhulu makkata bai dacewa ya shigo makka illa muhriman face sai yana sanye da harami wato irin dan karkara wanda zai shigo makka irin wanda suke judda wanda suke kauyayyukan da suke wato kewaye da makka irin judda irin su usfan irin su marru zahran da sauransu to idan mutum zai shigo daga can to yana da kyau a ce ya zo shi da harami ya zo shi ya umara sannan kuma sai ya tafi ya uzurrukan shi amma in ya zamanto mutum ɗan kasuwa ne yana shigowa da kayan garake ne da sauransu ko irin abin da ya shafi 'yan ƙauyayyuka wanda suke kawa itace cikin garin makka wannan babu laifi za su iya shigowa cikin makka ba tare da sun ɗauki harama ta umara ba za su shigo su yi buƙatar su su koma gida saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce mimman arada alhajja aw umrata amma wanda lam yurid alhajja wal umrata fala yajibu alaihi an yuhrima wa bi hadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik